إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار barkanmu da sake saduwa a wannan dare mai albarka daren asabar zai zama daren 22 kenan ga watan safar jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 inda ya muwafaka da 15 ga watan takwas shekara 2025 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam kamar yadda muka saba a kowane sati za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna nurul albabi wallafar babban malami a shaikhu usman ibn fodwe rahimahullahu ta'ala wanda wannan shi ne darasinmu na takwas idan ba a manta ba a shaikhu usman rahimahullah yana bayani akan wasu al'adu da suka saba makoyarwar musulunci da wasu mutane ke aikatawa a wannan ƙasa ta hausa a zamaninsa da shehu ya rubuta a matsayin yankan hanzari da kuma yanki hujja to za mu ci gaba shehu zai ci gaba da bayani akan waɗannan al'adu da kuma hukuncinsu a musulunci to yake cewa wa min al'umuri lati ammatil balwa biha fi hazihil biladi yana daga cikin wasu al'amurra wanda musibarsu ta game wannan garuruwa wato suka zamo ruwan dare game gari kenan mafi yawan mutane suna aikata su to daga cikinsu ma ya fa'aluhul juhalu akwai abinda wasu daga cikin jahilai shehu ya kira su jahilai saboda galibi masu yin wannan abin jahilai ne eh ya ce min zabhi shiyahi min zabhi ashiyahi na yanke awaki da suke yi limti shaƙi sha'ari ru'usihim domin gyaran gashinsu wannan al'ada ce ta ƙabilar shishehu wato fulani a wancan zamani da yake suna barin gashi to don ranar da za su yi gyaran wannan gashin to sai suka mai da abin al'ada sai an yi yanke-yanken dabbobi da sauransu suka mai da abin kamar wani shara'i in za a yi kwalliya za a yi gyaran kai to akwai wata dabba da za a yanka daga cikin awaki to wannan al'ada ce da su wasu daga cikin fulani a wannan zamaninsa suke aikatawa wala Allah wasu malamai suka ce suna yin haka ko dai girmamawa ko kuma sun canfa ga wani abu e kila yanka dabba din shi zai sa gashin ya ƙara albarka ko ya ƙara kyau da sauransu ko kuma ƙazantar da za a zubar to ana ganin cewa in ba a yi yanka ba to kamar su iskoki da sauransu za su turo ma mutum wani abu na ciwo ko rashin lafiya da sauransu bishesa sai su yi wannan yanka a madadin wannan ƙazantar da za su zubar to kamar da zai yi bayani al'ada ce ta fulani ke yin ta a wannan lokaci duk da zamansa ba fulatani bai hana ya gaya musu gaskiya ba saboda malami ne na Allah yana faɗan abin da ya dace da ƙur'ani da sunna ba abin da mutane ke so ba wa zabhi man ja'a ila al-baqari wal ganami gariban haka in wani ya zo a matsayin shi na bako tunda an ce fulani ne kaga suna da shanu sauran dabbobi to in wani ya zo duba tumakin nasu to shi ma sukan yi yanka saboda wannan zuwan nashi e shi ma sukan yi haka ko don girmamawa gare shi da sauransu ba wai a yanka a bashi ya ci ba an gane yawo to shi ma sun canfa shi ga wani abu in wani ya zo zai duba dabbobin ko ya kawo musu ziyara da sauransu to sukan samu wata akuya ko wata maraka sai su yanka kuma shi ma suka mai da abin kamar wani wajibi haka ana ganin in baka yi ba ma kayi laifi gashi kuma shari'a bata dora bata dora wa mutane ba to wannan ita ma yana daga cikin abin da suke yi to ita ma shehu zai faɗi hukuncinta na uku wa ta'dibu bayani akwai wani abu da suke yi wanda a zahiri ka iya cewa ladabtar da yara ne ala uquqil walidaini akan su tashi da tarbiyyar mummunar tarbiyyar saba ma iyaye biyu saba ma iyayensu amma su suna yi ne da zumba cewa wai tarbiyya suke wa yara amma kuma ƙarshe in ka kalli abin kuma zaka ga yara suna fandare ma iyayensu ne a yadda suke waɗannan abubuwa ɗin to sai ce wa adamu ihtiramil kabiri min al-af'ali allati la tajuzu shar'an haka kuma suna tarbiyyantar da yara akan rashin girmama na gaba to duk wannan al'adu ne na fulani eh suna dora yara su tashi akan rashin girmama na gaba gare su manya daga cikin su Sheikh Usman yace min al-af'ali allati la tajuzu shar'an suna aikata wasu ayyuka waɗanda a musulunci ba su halatta ba to shine shehu zai faɗi wannan al'ada wadda ta kunshi waɗannan ayyuka da suke yi da sunan tarbiyya ga yara alhali kuma takan sa yara na fanɗare ma iyayensu wata mummuna al'ada ce wadda ya kawo ta nan a takaice amma ɗansa amirul mu'minina muhammadu bello rahimahullahu ta'ala a littafinsa in kun same shi mai suna infaqul mai suri fi tarihi biladi tukururi a shafinsa na hamsin ya yi bayani akan wannan al'ada da su fulani ke yi a sukan ware wani dare to wannan daren sukan fita da yaransu da dabbobinsu sai su koma kamar daji haka nesa ga gari in suka je da ƙananan yara haka 'yan ƙanana masu ƙananan shekaru da in suka je daji sai su ainihin hasa wuta da suka hasa wuta ta kama sosai sai su yanka dabbobi wayannan shanu suka yanka sai su daddatsa su sai su kakkafa su a wannan kamar yadda ake gashin nama to yaransu sai su yi musu kulle-kullen da za su yi musu dai na sihiri a rarrata ya musu abubuwa ga kai na shafawa ga jiki a shafa sai su je su kwanta sai dare ya yi sosai kamar lokacin dab da kullowa alfijiri sai a tare yaran kuma su kuma lokacin manya za su daga cikin 'ya'yan to in suka zo za su zo da sanduna sai su dinga dukan waɗancan ƙananan yaran su waɗancan manyan nasu suna kora su zuwa ga wannan wutar da suka hasa wadda ta kwana tana ci kuma ga nama an zagaye ta da shi za su yi ta dukansu da sanduna sai sun zo dab da wannan wutar sai su dinga ɗawafi ga wutar yadda kasa ana ɗawafi ga ka'aba su dinga rawa wasunsu su dinga shiga cikin wutar muhammad bello ya ce wasu har zama suke yi a kanta amma wata kuma ba ta ƙona su wasu kuma suna shiga ciki suna rawa sakamakon wannan sihiri da aka yi musu wutar ba ta abin nan ɗinsu e to suna ta furta wasu kalmomi daga cikin abin da suke faɗa cewa a mu wato muna ƙarƙashin kulawar Allah kuma muna ƙarƙashin kulawar ke wuta saboda haka lamarinmu yana hannunki ke ce mahaifiyanmu ke ce babanmu to za su yi ta yin wannan abin sai dab da asuba sai a zauna kuma a ɗauko wannan nama ɗin a yi ta ci da aka ci aka ƙoshi gari ya waye to sai a tada wani ya ɗanyi kuɗu ba haka ko wasu jawabai na abubuwa da sauransu to tun kamin shi a sheku usmanu ya zo fulani wasu daga cikinsu suke wannan al'ada har ma malaman wannan zamani akwai su a wannan muhammadu bakari akwai abdullahi asika mai littafi a tsiyatul mu'udi wanda shi ɗalibin muhammadu bakari ne to sai da suka samu saɓani akan hukuncin wannan lamarin shi muhammadu bakari ya kafurta fulani ya ce ai kafurai ne duba da suna tsafe-tsafe a wannan daren da kuma irin yanayin kalmomin da suke faɗa na cewa wato wutar lamarinsu yana hannunta yana hannun Allah wanda wannan shirka ne da sauransu wanda shi kuma abdullahi siƙa yana ganin a'a bai kamata a kira su kafirai ba a dai kira su masu saɓon Allah to ƙarshe dai shi muhammadu bello in kuka koma shafi na hamsin da ɗaya yake cewa abin da yake zahiri shine zaman su kafare shine yafi fitowa fili saboda duba da irin abubuwan da suke ambata duk da shi shehu a nan bai fito karara ya kafurta su ba e wala Allah yana yiwa hukuncin da ya musu a baya na cewa jahilai ma ya fa'aluhul juhal e tunda in mutum na abu bisa ga jahilci ko da kafurci ne ba za a kafurta shi ba sai sanda ilimi ya zo masa kan cewa abin da yake fa ga hukuncinsa ga hukuncinsa to idan ya doge wannan nan kan za a kaburta shi e to wannan shi ne to abin da shehu yake nufi da wato ladabtar da yara akan saba ma iyaye shine na yadda ake cilasta su suna tun da wasu za a cilasta su sai sun shiga wutan kuma ga waɗanda suka fi su shekaru kuma da sandunoni suna dukansu wanda yaro zai tashi yana kallon yayansa a matsayin azalimi to kaga wannan yana haifar da wato bijire mai iyaye da kuma rashin girmama manya sakamakon wannan abin da suke yi to shine shehu yake magana a nan shine yace li'annahum saboda su yamshuna ma'asibiyani sukan fitar da yara ƙanana ila sahara'i zuwa daji wa yuqiduna naran kabiratan sai su hasa wata irin wuta babba su tara itace eh kamar yadda muka yi bayani wa yu'addibunahum hunaka sai su dinga ladabtar da 'ya'yan nasu ƙanana bil af'ali da wasu irin ayyuka na ba su umarni cewa su shiga cikin wutar su yi rawa ko su dinga ɗawafi ga wutan suna cewa wutan lamarinmu yana hannunki kamar yadda yake hannun Allah da wasu kalmomi da suka yi kama da wannan wanda la ta juzu shari'a wanda waɗannan ayyuka ba su halatta ga shari'a sai ce wa hazihil af'alu kaga waɗannan ayyuka da muka ambata to khasatan bil qabilatil fullatiyya wato ƙabilar fulani suke aikata su fi hazihil biladi a cikin waɗannan garuruwa wahiya haramun shehu ya ce haramun kitaban a littafin allah a subhanahu wa ta'ala wato duba da abubuwan da suka kunsa banda zaman sabidi'a e tun da lokaci-lokaci sun ware wasu kwanaki da suke waɗannan abubuwa ɗin banda lalata dukiya da suke yi na yanka dabbobi don sukan yanka shanu da yawa sosai ba tare da wani dalili ba wanda akwai almubazzaranci a ciki to shi ne ce wasu natan da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa ijma'an da kuma ijma'in malamai domin duk malamai sun yi ijma'i kan cewa ba daidai ba ne a aikata abu wanda yake ya kunshi wato cutar da wani ko kuma almubazzaranci da dukiya sauransu da in kun samu littafin infaqul mai suri ya yi cikakken bayani akan ita wannan al'ada ɗin amma yana yiwa yanzu tun da ilimi ya abin nan kuma an daɗe kila ba sa yi yana yiwa fulanin da addaji kila ba sa yi wa min al'umuri lati ammatil balwa biha yana daga cikin al'amuran da musiba su ta game wannan al'umma fi hazihil biladi a waɗannan garuruwa namu na hausa ikhtilatun rijali bin nisa'i fil aswaq shine cakuduwa tsakanin maza da mata a kasuwa eh in ka shiga kasuwa sai ke ta ganin mata da maza ana ta al'amurra da sunan cewa an zo sayayya ko sayarwa to wannan musiba ce babba tun zamanin shehu akwai wannan matsala ɗin wa ƙati ko kan hanyoyi in kana tafiya ka hau titi sai kai ta ganin mata cakuɗi da maza to wannan musiba ce wa adamu bil mar'ati yana daga ciki kuma rashin nisantar mace an akhi zaujiha daga ɗan uwan mijinta kanin mijinta ko wan mijinta sai ka ga wato ba ta sa shamaki ko hijabi tsakaninta da shi wanda kaga ba muharraminta ba ne da yayin nasa zai rasu zai iya aurenta ko kuma ko bai rasu ba in ya sake ta to kanin nashi in ta kare idda zai iya aurenta a musulunci to kaga ba muharramarsa ba ce saboda haka shari'a ba ta yadda ya dinga shiga har yana zama ana fira tare da ita babu muharrami ba babu mijin wannan haramun ne an gane yawwa ko ya dinga kiranta a waya yana magana da ita duk sanda ya ga dama da sunan cewa ai matar yayansa ce ko ya dinga kawo mata ziyara a zauna ana ta abubuwa duk wannan ba daidai ba ne eh ka gani duk haramun ne tun wancan lokaci ada yi to shi ne sai ce wabna ammihi ko ɗan amminsa sai kaga shi ma bai da wani shamaki ga matarsa kamar ɗan wan mahaifinsa ko ɗan ƙanin mahaifinsa to shi ma kaga ba muharrami ne gare ta ba inda shi ma zai iya aurenta to duk irin wa'annan ba sa shiga ga mace dole sai da hijabi ko kuma muharrami an gane? eh zamanin sai ana gana ai ba komai ba ne wa sahibihi ko abokinsa wani shi kawai abokinsa ne amma kuma yana iya zuwa gidan a zauna a hira a kawo abinci a kawo ruwa duk wannan ba daidai ba ne kuskure ne kuma buɗe waɗannan ƙofofin ya haifar da matsaloli da yawa ko ba haka ba ya haifar da matsaloli da yawa wanda ba daɗin ji shi sa duk abin da shari'a ta ce a haƙura da shi cuta san yana cutar da al'umma shi sa ta yi hani a kansa kamar yadda malamai suka ce shari'a ba ta hana abu sai abin da yake sharri ne tsintsa ko sharri mafi rinjaye ko da akwai ɗan alheri a ciki to sharrin ya ninka alheri ko kuma a zallansa sharri to duk abin da kaga shari'a ta hana ɗayan biyun nan ne amma shari'a ba ta hana abin da yake alheri ne tsintsa ko kuma alheri ya rinjaye sharri yawa ta fuskar yawa to shari'a ba ta hana shi to shi sa da kaji an ce abu kaza ba daidai bane to ka raba kanka da shi ka raba kanka da shi yafi sai ce wa kashful aurat yana daga cikin waɗannan al'amura shine bayyana al'aura min alhara'ir daga mata ‘ya'ya sai kaga mata suna fita ta fitsara ba hijabi ba sutura mai kyau shehu ya ce duk wannan musiba ce bala'i ne wal'ima'i kai hadda bayi can da yake lokacinsu su kaga akwai bayi haka mata suke abin nan suke ta fita babu babu sutura ta abin nan ta musulunci eh to duk wannan ba daidai ba ne ita mata aure abinda Allah ya ce cewa ya ta zauna gidanta wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula eh asali ita mace ta zauna a gida fita lalura ne sai in lalura ta kama ko ziyara ko dibin mara lafiya to shi ma ɗin in za ta fita da lalura ɗin ƙur'ani ya ce kada ta yi fita irin fitan jahiliya shine fita ba tare da sutura ta shari'a ba irin waɗanda annabi ya ce kasiyatin ariyatin ɗin nan an sa sutura amma kuma a zahiri za ka ga kamar tsirara ake ko dai an sa kaya waɗanda suke sharara ana ganin jikinta ko kuma ta sa kaya matsatsi to wannan duhi ta ce ta jahiliya ƙur'ani ya ce kar a yi to wajibi ne wanda yake da mata ko ‘ya'ya to ya kula da wannan ba daidai ba ne ka bar matarka tana fita da ta ga dama za mu ga a littafin sa wasiƙatul ikhwa da ya ce ma in mutum ya zama iyalinsa suna irin wannan fitar to ko sallah ba abi shehu ya yi zafi sosai ba a karɓar shaidarsa don ba adili ba ne fasiki ne ku duba wasiƙatul ikhwan to wajibi ne a kula da waɗannan abubuwa ai ba 'yan boko kaɗai ba har masu addini hakku da an masu addini ai ko ba gaba ne mallan ko kun gyara so to ai kokari ya gyara eh a to ta yaya eh to sanda ya sani sai ya ɗau mataki amma illa a ce ya sani ɗin kuma ya kasa ɗaukan mataki in ai magana sai ya ce wai ai ya yi iya ƙoƙarinsa to ya zai yi to wannan kaga lahira ba za ka ba da wannan amsa ba don ba amsa ba ce cewa an kai ya ayyuha allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum wannan umarni ne ba ku anfusakum wa ahlikum nara eh al'amru kuma ya dulla alal wujub cewa an kai ka tsare kanka awwalan sannan kuma da iyalanka in ta ci amanar ka ta je ta yi abubuwa ba da sanin ka ba Allah ba zai kama ka da laifi ba sai ka barta da Allah sadda ka sani kuma sai ka ɗo mataki ba shi kenan ba amma ba zai yi ya zamo al'adar ta bace yin haka kuma a ce ba ka da labari wannan ba zai yi galiba ire-iren su an musu magana sai su ce wai sun yi iya kokarinsu abin ya fi ƙarfinsa to kaga yanzu ba namiji yake ba tun da can ƙura'ani ya ce a rijalu ƙawamu na alan nisa daga lokacin da ya zan mace ta fi ƙarfinka ba ka iya ɗora ta akan dokar allah to kaga wannan ba aure ake ba wannan ba matar zama ba ce inda an mata nasiha bata abin nan ba to dole a ɗauki mataki a rabu da ita idan za ta kai ka wuta wallahi to ka koga da ta kai ka wuta gara ka rabu da ita to ai ga wani karatu mai zahi shehu zai kawo wa min al'umuri lati ammatil balwa biha fi hazihil biladi shehu yace yana daga cikin al'amuran da musibunsu ya game wannan garuruwa ma ya fa'alunahu min albidi'atil muharraba abinda mutane hausawa da fulani suke aikatawa kuma bid'a ce haramtacciya ga addini haramun ne aikata su inda alkhitani a lokacin yi wa yara kaciya wa walimatin nikahi ko lokacin walima aure in an yi aure za a yi walima wal aqiqati ko lokacin suna in an yi haihuwa was sadaqati lil mayyiti ko abinda suke cewa wai sadaka ga mamaci sadakan uku da sadakan bakwai da sadakan arba'in to akwai wasu abubuwa da suke aikatawa su ne shehu zai faɗa wa gairi zalika min mawadu ijtima'ihim da wasu wurare dai inda dai wani dalili yake haɗa su min ma la yuhsa waɗanda shehu ya ce ba a iya lissafe su sai ce li'annal bid'ata saboda duk abin da kaji an ce kaza bid'a ne to ita bid'a ta zidu kullum tana karuwa bi qadar ijtihadi ahli bid'i gurgudun masu gurgudun kokarin su yan bid'a waɗanda suka kirkiro abin to sai kaga bid'a ita ba tana ta ƙara samun matsayi tana ta girmama tana ta girmama ana ta shigowa da wasu abubuwa eh to ga aikin shehu zai faɗa وهو ما يفعلونه من اللهو واللعب shine abin da suke shigowa da shi na wasanni in an ce allahu shine wasan manya eh alla'ibu shine wasan yara to sai kaga in za a yi wa yaro kaciya sai a shigo da wasu wasanni da ta manya da ta yara duka ana yi ko in za a yi aure ko in za a yi suna sai a shigo da abubuwa na wasanni da sauransu da na raye-raye da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe to duk shehu ya ce wannan abin bidi'a abin da ake kira buki to ba a haɗa a walima daban biki daban suna daban biki daban an gane wannan wasannin shi ake kira biki to in za a yi aure sai kaga an ce ai akwai wasanni da ake yi ai akwai kaza akwai dina akwai waye akwai kalca akwai ƙauyawa ne da sauransu to makamantansu su ne shehu yake magana ana eh su ne shehu yake magana ana sai ce a wajtima'in rijali wan nisa'i wani wurin ma za ka ga maza da mata an haɗu warraƙasa ana ta rawa irin yadda samari ka yi yanzu mala kai ka ce ba 'ya'yan musulmi ba wai dina ake yi an sa kiɗa maza da maza ana ta raye-raye walgina da waƙe-waƙe a sa disko ana ta abubuwa da sunan cewa wai ai bikin aure ake yi ko bikin suna da sauransu wa gairi zalika da wani wannan min dalalatihim na abin da yake yana daga cikin batarsu ana duk wanda ke wannan batacce ne baya kan shari'a wa isyanihim da sabon allansu wa tala'ubi shaytani bihim shaytan ne ke wasa da hankulansu shi yake kawata musu waɗannan abubuwa a kwakwalensu sai su ɗauka cewa abubuwa ne masu kyau sai a yi sai ga wani an yi auren ma ba a yi abubuwan ba sai ya ɗauka kamar auren nasa bai cika ba kaga duk wannan shaidan ne shi ne yake masa wannan wahayin bayan duk abin da musulunci ya tsara a yi an riga an yi an gama to amma sai a yi ta kirkiro abubuwa musamman mata ce akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk abin da suka zo da shi sai a duba in yana wannan layin sai a soke shi ce ba yi musulunci ya hana aikin shaidan ne sabon Allah ne sai ka zauna lafiya shi za ka ga mafi yawan auren baya albarka saboda ni'ima ce Allah ya maka ita kuma ni'ima koyaushe Allah ya maka ana buƙatar ka gode masa la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shari'a to yana daga cikin godiya ga Allah iya maka ni'ima ka biyo wannan ni'ima din da ayyukan alkhairi na da'a ga Allah da biyayya gare shi to yana daga cikin buturce ma wannan ni'ima din da fada da ita da neman Allah ya ruguza ta shine ka biyo da ayyukan sabon Allah to kai da aka wa haihuwa ni'ima ce to me na biyowa kuma da wasu wasanni ko raye-raye ko a haɗa mata bale har a ce wai gidanka an gayyaci kalca kuma a gabanka ƙarci su zo su kafe ganguna ana ta abubuwa kai kuma kana gefe wai an yi ƙarfinka ha ba da Allah ko ya bar gidan sai an gama ya dawo kai subhanallah to duk shehu zai yi bayani eh gaskiya mu gyara kaga ashe da daddon abubuwa ne sama ga shekara 200 ana yin su a wannan kasar eh to shehu yayi zafi sosai sai ce wa kullu zalika haramun bil kitabi was sunna wal sunnati wal ijma duk abin nan da ka ji an lissafa maka shehu ya ce haram ne a littafin Allah da sunnar ma'aiki da ijma'in malam ba malami kwaya ɗaya da ya ce halatta ne sai dai shaidan amma duk malamin da ka ji ya ce ai ba komai ai yayi ne ai lokaci ne ai yan zamani ne to ba malami ba ne malamai na Allah kan sun haɗu kan cewa waɗannan abubuwa haramun ne shehu ya ce wala ya juzu li ahadin minal musulmina to ta iya yiwa ka ce ai ba kai ka shirya ba ai gayyata ka an kai to sai shehu ya ce bai halatta ga wani daga cikin musulmi an yi hadura fi zalikal mawdu'i ya halarci irin wannan bagire ba wuri na kazanta irin wannan a ce wai an gayyace ka kuma shehu ya ce to bai halatta ba yanzu ya iya cewa to ai gayyata shi shi ba shi an kai ba ai kaza ai makwabcinsa ne ya gayyace shi to shehu ya ce haramun ne ka ce in ya gayyace ka ce to musulunci ya hana ni ban zuwa irin wannan ba mu jamala an gane kai mai ma nasiha ka taimaka masa wani ka ji tsoron Allah ga abin da malamai suka ce kaza kaza kaza kaza fitintunun da ma muke fama da su sun ishe mu ba sai an nemi ƙarin wasu ba mu yi tawassuli da ayyuka na alkhairi Allah ya yi mana abubuwan da muke ciki kai shehu ya ce wa in kana abuhu ya fa'alu zalika ko ubansa ne ke aikata haka ya gayyace shi kai ya ji kaga yi ƙarshen lamba kenan ko eh kaga shehu ya ɗebo ta daga saba ko mahaifinsa ne ke aikata haka tun da bai iya hana shi to ya kaurace ma wurin ya ta zuwa harakarsa ci gaba da ya mai addu'a Allah ya shirya shi zai yi cewa to ai suriki na nan da kaza kaza kaza shehu ya ce au sihiru ko da surikinsa ne a tudan ya baka mata shi kenan ya shirya sabon Allah kuma ka je eh? wannan ai ba surikin kwarai ba ne baka da suriki gaskiya haka da duk surkin da zai shirya sabon Allah kuma ya nuna ma dole sai ka je ko in baka je ba za ku iya samun matsala wannan ba surki ba ne ka te zuwa neman mata wani zai iya cewa ai malaminsa ne ya ce au shaikuhu ko da malaminsa ne ya shirya wannan tsayar ya gayyace shi kar ya je me yasa li anna kullu man yaf'alu zalika fasiqun duk wanda ka gana aikata waɗancan ayyuka fasiki ne subhanallah fasiki ijma'an bisa haduwar malamai duk malamai sun ce ma'anar fasiki wannan fa duk wasu abubuwa na wakilcin musulunci ba a san shi ba a bi ne sallah ba a cewa ya je kotu ya ba da shaida duk ba a yi in ya nemi aure ba a bashi gidan mutunci in ya nemi ɗaya ka ba ka bashi waka zalika man ya haduru fihi haka shi ma wanda aka gayyata ya halarta fasikun shi ma fasiki ne shi gayyata sa an kai invitation an ka aiko mai to shi ma dai bai hita ba eh shi ma mala ya ce fasiki ne wala ya juzu li ahadin minal muslimina shehu ya ce baya halatta ga wani daga cikin musulmi an yi azana li zaujatihi an yi azana li zaujatihi ya yi izini ga matarsa au waladihi ko ɗansa au abdihi ko bawansa au kulli man kana fi hukumi ko duk wani da yake ƙarƙashin hukuncinsa to bai halatta ya masa izini ya je wannan wurin ba saboda haka in ta ce za ta je biki kuma ka yi bincike bikin na yana wannan layi to ka hana ta karka ba ta izini in ka ce ta tafi to da kai da ita duk za a baku zunubi duk abin da ta yayo na sabon Allah ka kai baka je ba to kai ba sai an baka irin wannan zunubi to kaga ashe ka hana ta an gane eh ka hana ta saboda haka kar wanda ya bar matarsa na zuwa kalca ko dina in ta kwaso zunubi to ya sani shi ma yana da irin wannan zunubin ko ɗansa ko bawansa ko yaronsa da a ƙarƙashinsa wanda da yake iya bashi hukunci ya bi an yi hadura fi zalikal maudu'i ya halarci wannan bagire almal'uni wanda an ka ɗebe ma albarka duk inda ka ga wannan bagire to tsinannen bagire wa man azina lahum duk wanda ya izini ga matarsa ko ɗansa ko bawansa ko yaran da yake kula da su faƙari asallaha wa rasulun to ya saba ma Allah da manzonsa e ya saba ma Allah da manzonsa wa man kana fi baladi fi baladin shehu ya ce kai duk wanda yake rayuwa a wani gari ahaluha ya amalu na bihazal isyani kuma ma'abuta garin ba su da aiki sai irin wa'annan sabon Allah su jaraba da sun ka samu kansu kenan shi kuma musulmin kirki ne Allah ya jarabe shi da rayuwa a tsakiyarsu kaga ai jaraba ta abin nan ko shehu ya ce wajaba alaihi an yanhahu to abu na farko matakin da zai yi wajibi ne gare shi ya hana su gwargwaron abin da yake iyawa in wa'azi yake iyawa yayi in nasiha yake iyawa yayi ya nuna musu dai ga hukuncin Allah an zalika akan wannan in qadara alaihi in dai yana da ikon hana to ya hana su wa in lam ya ƙadir alaihi in ko bai da ikon ya hana su hadda wa'azin bai iyawa to wajaba an yarta hila sai ya yi hijira ya bar garin ya sai da gida ne ya koma wani gari eh sai ya nemi wani gari in kuma unguwa ce to sai ya canza unguwa bai halatta ka zauna unguwar da ake saban Allah ba kuma baka iya hanawa ila mawdhi'in akhara ya canza zuwa ga wani bagire na daban laysa fihi hazal isyan wanda babu irin wannan sabon Allah a ciki wannan shi ake kira hijira eh to hijira har yanzu akwai ta daga unguwa zuwa unguwa daga gari zuwa gari daga ƙasa zuwa ƙasa eh amma mafi kyau in ana jin magana ka kai magana in kuma kai magana an ka ki dainawa to sai kai hijira ko kuma asalan ma baka iya hannun baka iya cewa komai to shi ma sai ka bar wuri kakka zauna cikinsu akwai matsala saboda in azaba ta tashi sauka to za ta game da kai shi yasa ƙur'ani ya ce wataƙo fitinatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa akwai wata fitina na nan ku ji tsoronta in ta tashi sauka to ba za ta takaita iya waɗanda suka jayo ta ba har da 'yan ba ruwanmu sai ta shahe su to duk lokacin da suka fusata Allah suka fusata Ubangiji ya tashi fushi da su to ba a rarrabewa ha eh kawai za a yi hukunci da duk wanda ke tare da su to tun da dai ba kai ko ba kai da abin to me kai ka zama tare da su ba ga annabi da abin ya kai ya kai cewa an kai ya bar makka ya koma madina ba saboda addinin bai yiwa kuma ga sabon Allah su Abu Jahal suna ta abubuwa to kai da mi da baka yin hijira hmm? wa in lam yumkin zalika in ya zan hadda hijirar ba ta yiwa wannan duka shehu yana baka mahita ta iya ka ce to ai babu inda zan nan gari ka zama haka suke gari ka zama haka suke unguwa kaza ma haka suke unguwa kaza ma haka ina zanna shehu ya ce to lita'amimi hazal isyani saboda wannan sabon Allah ya game al'umma fi jami'il buldani a cikin dukkanin garuruwa auli mashaqqatihi ko kuma akwai wahala in yace hibar garin nan koma wani gari akwai wahala kila nan garin nan nan abinci ne yake can inda zai je bai sai da zai mai ci da kai ne ba ko can inda zai je ba zai iya ɗaukar lalura kansa da iyalinsa ba ko kuma a'a in ya ce zai hijiran za a cutar da shi allati tanaluhu wahalar da za ta shafe shi mimma huwa a'zamu min zalika wahalar da ta yi wannan musibar da yake rayuwa da mutanenta to shehu ya ce in haka ne to falyalzam baitahu eh to ya daina fita kullun ya zauna a gida kaga dai ba kafa ba ce ya baya ya ansa shi gidan yari eh falyalzam baitahu ya lizumci zama gidansa wala ya haduru huwa wa ahluhu ma'ahum amma kar ya kuskure ya halarta shi da iyalinsa tare da waɗancan mutanen banza fi mawdi isyanihim a bagirin da suke sabon Allah wala hawihim da wasannin su na banza in ma lalura ta hada su shehu yace wala yusallimu alaihim irin waɗannan mutane ba a yi musu sallama kar ga mutane na kalta ka ce assalamu alaikum ko suna caca ko suna ledo ko suna karta da sauransu ba a yi musu sallama ba a yi musu sallama fi hali isyanihim a lokacin da suke sabon Allah amma in sun daina sabon Allah sun kama wani abu wanda ba sabon Allah ba to a matsayin su na musulmi zaka iya musu sallama amma lokacin da suke sabon Allah ba a yi musu sallama duk wani wanda ya shigalto da wata wasa haramtacciya to a lokacin da yake yin ta ba a yi mai sallama wala yu'inuhum kuma ba zai ba su gudunmawa ba da akwai wani wanda shi bai yi amma an ce ka gudunmawa yana bayarwa eh ayi waɗannan bukukuwa din ko babu su to shehu ya ce su ma ga hukuncinsu walau bi luqmatin ko loma ɗaya kai ya ba su gudunmawa da ita wale ya ba su abinci ko ya ba su gida su yi abubuwa eh kare ba su gudunmawa au shurbati ma'in kai ko da kurbi ɗaya na ruwa kare ya ba su ko rabin fiya wuta kai ya ba su ko da sun roƙe shi ce a ina ba a taimaka ma irin kwaye addini ya hana wala ƙaulin kai taimakon nan koda na wata magana ne in dai za ta taimake su to haramun wala fi'ilin ko wani aiki wala yut'imu duyufahum haka kuma baƙin da suka gayyato su ma kare ba su abinci kare taimake su wala ma in kare ba su ruwa li'annahum fasiquna saboda shehu yace fasikai ne fasiki ba a taimaka masa wa'azi ake masa hana shi ake yi wa kullu man jaa ilaihim min baladin aw ghairihi duk wani wanda ya zo zuwa gare su daga wani gari aw ghairihi ko waninsa liyanfa'ahum dan ya ba su gudunmawa fa huwa 'asin lillahi wa rasulihi to ya saba ma Allah ya saba ma manzonsa inda Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal alal ismi wal udwan Allah ya ce ku yi taimake ku taimaka ma junanku amma sai faɗi inda ake taimako ya ce ga ayyuka na da'a kar ku yi taimake ke da ga ayyuka da saban Allah duk wani wanda ke saban Allah kar ka bashi gudunmawa ne kar ku ba shi gudunmawa kar ka ba shi gudunmawa to shi ne fahuwa asin lillahi wa rasuli sai ce wa yi kutabu alaihi zunubun in kuma ya ce zai je to za a rubuta masa zunubai bi kulli khatwatin duk wani tako ɗaya da zai yi zuwa halarta wannan wurin to sai an rubuta mai zunubai ba ma zunubi ɗaya ba ya ilaihim wanda yake tattakawa zuwa gare su kuma zunubin zahiban lokacin da zai je nashi zunubi daban wa raji'an zunubin dawowa gida musibar ta yi yawa to baka haƙura wala yu'inuhum bi shay'in shehu yace kar ya taimake su da komai li'anna zalika ta'awunun 'ala al-ithmi wal 'udwani domin wannan taimakekeniya ne akan sabon Allah da ƙetare dokokin Allah wa ta'awunu alal ismi wal udwani haramun taimakekeniya akan sabon Allah da ƙetare iyaka kuma haramun ne Allah ya hana a wata aya ma Allah ya ce wa idza ra'aita allazina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum Allah ya ce in kaga waɗanda suke kutsa ma ayoyinmu ma'ana abubuwan da muka hana su kullum su suke aikatawa duk abin da muka haramta to sai kaga su suna gu to Allah ya ce in kaga irin su ka kaura kai a kansu hatta ya hudu fi hadisin gairi sai sun kutsa ma wani aiki wani magana wanda ba wancan na sabon Allah ba to wannan yana cikin dalilan shehu an gane to ƙarshe ma har shehu yake cewa a taimake su ɗin ma haramun ne eh to wannan shi ne kuma cewar da ya a yi hijira ya kafa dalili da ayan cewa wa in ma yin siyan naka shaitanu fala ta ƙa'ud ba'da zikira ma alƙawmin zalimi to wannan duka yana daga cikin dalilan shehu cewa ko da mantawa kai wuri na saɓon allah na sai kan manta ka zauna daga baya ka tuna to kana tunawa ka tashi in ji Allah kar ka zauna tare da azzalumai masu keta dokokin Allah to Allah ya sawaka lokaci ya yi ko? a aimin tuna ne ya rai na ya kamata na ga mun kai minti hamsin su sai a tsaya a yi tambayoyi insha Allah wa alaikum assalam wa rahmatullah eh masu yi ko masu zuwa kallo a su ba sun yi kuskure don ita kwallo asali ba haramun ba ce to amma suran yadda ake yin ta malamai suka ce ba za ta halatta ba saboda ka'idodin da aka sa ba za a iya cika su ba na farko dole ƙwallon sai ya zan babu caca a cikinta na biyu kuma ba za ta hana wani aiki na addini ba ko da ana tsakiyar ƙwallo misali lokacin sallah ya za a iya dakatar da ita a je a yi sallah a dawo in lokacin zuwa makaranta ne a je a yi karatu a dawo lokacin hidima ga iyaye ne za a aje aje a hidima ga iyaye a dawo sannan dole sai ya zan akwai sutura cikakkiya ba kawai karci ka ga wani can cinya ta waje wannan ba daidai ba ne sannan ya zamo ba ta haddasa gaba da abubuwa to haka dai malamai suka yi ta kawo sharuɗa to in waɗannan sharuɗa sun kammala babu laihi za ka iya zuwa ka yi bal ɗinka kuma irin wannan kwallo babu laihi ka je kallonta amma duk kwallon da ba ta cika waɗannan sharuɗa ba haramun ne a yi ta kuma haramun ne a je kallonta ka fahimta? eh ta na ya shiga ɓangaren caca duka ya shiga yawwa na'am sun kammala tun da kasa cinya kasa al'aura ce dole duk abin da namiji zai sa ya zamo ya kai ya rufe gwiwa to kaga abubuwan ne sai a hankali to in sharuɗan na abin nan tunda suna kammaluwa sai a gyara tunda motsa jiki ce da sauransu eh eh wa alaikum salam eh eh eh eh na'am to karin bayani a kan me to ai wasan da Allah ke nufi wadda take shagaltar da kai daga addini shi ne aya take magana a kansa wasannin da za su shagaltar da kai akan abin da Allah ya tsara maka to wannan ma wasa kowace iri ce ma ta kai ka zuwa ga wannan ma haramun ce saboda asali wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu kai an halice ka ne dan bauta ko to duk abin da zai hana ka wannan bautan ko ya kama wannan bautan cikas to haramun ne ka yi shi ko da a asali halal ne a yi to shi yasa ai suka faɗi waɗancan dokokin kaga ƙwallo a karan kanta ba laifi ba ce an gane? ba laifi ba ce ko kuma sauran 'yan wasanni haka na motsa jiki irin su table tennis da sauransu inda babu caca da sauran abubuwa duka ba asalinsu ba haramun ba ne inda za a ɗan kiyaye ƙa'idojin in kawai an ɗauke su matsayin motsa jiki da sauransu wannan ba komai ba ne a yi na'am na'am duk wanda eh eh ba abi ne sallah a in ko ka isko shi inda ka san aikin da yake sai ka sai ka sai ka kara ba gaba a bai halatta ba ana ba mutum zatu dini ake ba aure ai za a takun mantar dauna dinahu duk wanda kuka yadda da addinin shi to wannan ka yadda da addininsa wa khuluqahu da ɗabi'unsa sai mutu ya cika sharuɗa biyu ake ba shi aure zamansa musulmi kuma yana kiyaye dokokin addini sannan yana da halaye da ɗabi'u na gari to shi ake ba aure to shi gaga mai wannan abubuwa kaga ga addini yana da matsala ba a ba shi aure na'am eh da a ba wakilta ba ba a neman sa shaida wani ba zai maka abin nan ya kai karanka baka ce ai kana da shaida a ce ka kawo shaida ka nemo shi sai alkali ya saurare shi wancan yana da dama ya ce alkali bai yadda da wannan ba saboda fasiki ne bai yadda da shaida sa sai alkali ya ce to ka nemo wani adi wal adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi sagaira to wannan shine adi eh wanda yake nisanta sabon Allah eh manyan zunubai yana bai aikata su sai can ba a rasa ba babin kaddara shi ma bai dawwama in ƙarya ya to za ka ga ya tuba gobe ba zai sake ba jibi ma ba zai sake ba ɗan ƙananan zunubai su ma manya mafi yawa ya nisance su to wannan shi ne adili a ba ba mu'amala da shi wala ta juzu mujalasatuhu ai ga yanan cikin al'ahadari eh yana nan cikin al'ahadari ba a zama da shi inda babu lalura sai in lalura babu yadda za ka yi to wannan kaga shi ke eh eh to kaga ni eh hijira za ka yi in kana iyawa in hijirar ba ta yiwa sai ka lizimci sai a yi ta istighfari da karatun ƙur'ani eh to abubuwa wa alaikum salam eh ta lokacin sallah eh lokacin sallah a yi sun farka eh su je su yi sallah a gama kuma sannan su dawo su ci gaba da sallah eh amma dai da zarar lokacin sallah a yi ba Mm.
a kuma caca kafin ba su sabu eh to su eh, babu matsala gare su to shi wannan malamai sun hana ta gaskiya saboda sun ce akwai nassi da ya hana wasa da kayan caca duk abin da ana iya yi caca da shi an gane kuma shi ne ma asali to haramun ne ka yi wasanni da shi sannan suka ce irin waɗannan wasanni ba su da wani amfani ga ɗan adam kaga saɓanin bol akwai ɗan yawwa to amma kaga kati haka babu wani kwallo kenan tana ci eh tana ciki sosai Mm, tana ɗan da amfani ita wajen caca yawwa to ita ma ai kaga mun faɗa in dai akwai caci ciki kaga kuma shi ke an ɓata abu amma dai shi kati kaga bai da wani amfani zaune kake wancan ma zaune yake babu wani baya da wani amfani shi ma wancan dalilin da yasa aka ce ka iya yi in sharuɗin sun cika saboda akwai wani ɗan amfani ai yawwa amma asalin duk abin da bai da wani amfani ai ba a bukatar ɗan adam ya yi shi tokati da irin su ledo eh irin su suluka duk wannan ba su da wani amfani bai halatta musulmi ya yi su ba babu motsa jiki a ciki babu ko da babu caca a ciki lahauni wasanni ne na banza wanda ba su da wani amfani da ɓata lokaci kuma eh kila da zuwa kai ka kai istighfari ko kai salati ga annabi ko kai addu'o'i ko ka sadar da zumunci ko kai karatun qur'ani ya fi maka alkhairi Allah ya samu dace Mm. to ina ganin nan zamu tsaya ko سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته